الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala wanda cikin ikonsa rayuwarmu ta sake isowa wannan rana yau uku ga wata ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ci gaba tafsiri na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan majalisi na Ali bin Abi Talibin da ke nan gandun wambai cikin garin Azare muna karatu a cikin suratul an'am za mu tashi aya ta ɗari da shida ko? a za mu tashi aya ta ɗari da tara ina muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka آمين
أرمى بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون نعم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa aqsamu billahi jahada aymanihim suna yin rantsuwa da Allah iya wa rantsuwarsu su waɗanda ba musulmi ba kafiran ƙwarin shawa ai ghayata jitihadihim fiha la in ja'atkum ayatun abinda suke faɗa suke dagewa wajen rantsuwa bisansa shine idan wata aya ta zo musu daga wajen Allah min maqatarahu daga abin da suka nema suka kaga irin ababan da ake bawa annabawan da suka shude suka gaya wa annabi in yazo musu da ita la yu'minunna biha za su yi imani da ita kul Allah ce ka gaya musu innamal ayatu indallah ai irin waɗannan ayoyi a wajen Allah subhanahu wataala suke yanzilu haka ma ya sha Allah shi yake saukar da su kamar yadda ya so wa inna ma ana nadhirun ni na zan mai gargadi ne kawai Allah ya ce wa ma yushirukum menene ma ya sanar da ku annaha idza ja'at cewa irin waɗannan ayoyin idan ma ta zo din kamar yadda suka bukata la yu'minuna ba za su yi imani ba lima sabaka fi ilmi Allah saboda abin da ya riga ya cikin ilimin Allah in Allah bai rufe su da yin imani ba ba za su yi ba kamar yadda waɗanda suka zo a gabaninsu kawowa irin waɗannan ayoyin bai sanya sun imanin ba da haka in Allah bai rufe su da yin imani ba kawowa aya ba ita ce magani ba ko a kawo ko ma ba a kawo musu aya ba za su ci gaba da wanzuwa a abin da suke kansa Allah ta'ala ce wa nuqallibu af'idatahum kuma muna jujjuye zukatansu ainu hawiluha anil haqqi mu ne muke juyar da zuciyar tasu gabarin gaskiya ai Allah ta'ala shine muqallibal qulubi shi yasa ya inganta cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama duk da shi yafi kowa sanin Allah shi yafi kowa tsoron Allah shi yafi kowa yadda da abin da Allah ya aiko masa amma yakan yi addu'a ya ce ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik annabi yakan yi addu'a ya ce ya mai juya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka cikin wani hadithi annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna qulubal ibad bayna isma'ayn min asabi'ir rahman yuqallibuha haythu sha aw kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam zukatan bayi baki daya suna tsakanin yatsu guda biyu na mai rahama haka annabi ya fada ya yatsun suke ba mu sani ba ba a kwatanta duk wata siffa ta Allah da siffar makhluqi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir amma ba za ka canja lafazin a yadda annabin ya faɗa ba don ya fi ka sanin Allah ɗin yadda Allah ya faɗa game da kansa ko sifar da annabi ya faɗa game da ubangijinsa haka za ka faɗe ta amma ruha kama ja'at bila takyifin wala ta'dilin haka ibn muhammad bin shahabin az-zuhur ya ambata shehin imamu malik irin waɗannan ayatu sifat ka ambace su kamar yadda suka zo ba tare da cewa yaya abin yake ba kuma kada ka ce wai ai faɗansu kamar an siffanta ubangiji ne an kwatanta shi da makhal'a'a balle ka ce za ka salukwar ma ubangiji wannan abin da ya ambata ko manzansa to haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace zukatan bayi suna tsakanin yatsu guda biyu na mai rahama yana juya su yadda ya so shi yasa annabi yake waccan addu'a in Allah ta'ala ya nufi sai ya kauda zuciya daga yadda da sakonsa in kuma Allah ya nufi sai ya tabbatar da zuciya wajen yadda da sakonsa muna roƙon Allah ya tabbatar da zugatanmu wajen yadda da sakon da ya aiko cikin suratul anfal Allah yana cewa wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharun ka sani Allah ta'ala shi ke shamaki tsakanin bawa da zuciyarsa zuciyar mutum ɗin tana jikinsa amma sai Allah ya sanya shamaki yadda gaskiyar ba za ta kai zuwa ga zuciyar ba ko da kunne ya ji ko da ido ya gani to shi ne Allah ya ce wani kallibu af'idatahum mu ne muke jujjuya zukatansu nuhawwiluha 'ala al-haqqi sai mu juyar da ita gabaran gaskiya fala yafhamunahu yadda ba za su fahimci gaskiyar ba balle su yadda li'annahum taraku tariq al-fahmi domin yanzu su sun bar tafarki na samun fahimta duk lokacin da mutum yace zai tambaya tambaya ta me yasa a cikin dokar Allah to wannan ya kama tafarki ne na karkata ba a irin wannan tambaya a dokar Allah in Allah ya faɗa abu ko manzansa ba za ka ce me yasa aka yi kaza ba abinda ake bukata a wajenka shine me sami'na wa ata'na mun ji kuma mun bi Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yarda halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na farko a lokacin da annabi ya yi isra'i da mi'iraji ƙuraishawa suka ƙaraita annabi suna ta mamaki wai annabi ya ce an ɗauke shi cikin dare an tafi da shi baitul muqaddas daga nan ma har sama aka tafi da shi su sai suke ga al'amarin mustahili ne yau shi haka za ta faru a ce tafiyar wata guda a yi da kai cikin dare ɗaya kaga da Allah ya kawo zamanin jirgin sama ma da ba za su yi tunanin hakan ba ba za masu musa ba to a wancan lokacin karfin imani dai zai sa mutum ya yarda to suna shakka abubakar siddiq ya zo sai suka ce ka ji abin da abokinka ko ya faɗa wai su da izgili suna ga cewa yanzu mun samu wani abin da za mu kure duk wani mai yadda da abin da muhammad ya zo da shi ka ji ku abin da abokin naka ya faɗa abubakar siddiq ya ce mai ya ce ga abin da ya ba da labari wai je da daddare an tafi da shi daga nan har birnin kudus daga makka kuma daga nan an tafi da shi sama aka dawo da shi kuma aka dawo da shi gida abubakar siddiq sai ya ce tabbas ya faɗi haka suka ce tabbas ya faɗi haka ya ce na yi imani da allah hakan ta faru to irin wannan ake so musulmi ya zama daga an faɗi abu in dai daga allah da manzansa ne kada ka tambaya kada ka sa hankalinka kada ka ce yaya me yasa yadda kawai za a yi to da haka su waɗancan ƙuraishawa ba su bi wannan tafarki ba duk lokacin da shari'a ta zo sai su ce za su dora ta a ma'aunin hankali ai kaman yanzu ne idan mutum ya koshi da boko musamman bai san addini ba duk lokacin da aka faɗo wani abu na shari'ar Allah sai ce zai dora ta a ma'aunin ilimin zamani ko ba haka ba ne sai ce zai sanya ta a ma'aunin irin na ilimin science don haka idan har shi a irin nasa hankalin da ɗan tsugudin ilimin nasa ya gai a zatonsa wannan abin kamar bai ci jarabawar science ba sai ce ya kawo da shi to kaga wannan shi ma ya fada cikin wani kallibu afidatahu mun juyar da zukatansu me yasa aka juyar da zukatan nasu gabaran gaskiya la'annahum taraku dariqal fahmi sun bar tafarkin da za su samu fahimta tafarkin samun fahimta shine idan an ce Allah ya faɗa manzansa ya faɗa kawai sai ka yadda mu haka tsarin musulunci yake in dai Allah ne ya faɗa manzansa ya faɗa to shikenan baka da wani zabi kuma wama kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim in dai Allah da manzansa ya faɗa abu to baka da zaɓi wajen hankalinka ka ce kai ga ma'auni wancan na Allah ko na manzo ya saba to mutum bai samu cikar imani ba imani shine a gaya maka baka buƙatan ta yaya yadda kawai saboda mahallicinka ne ya faɗa kuma ta wasiɗar as-sadiqul masduq manzo rahama sallallahu alaihi wasallama wanda babu ya kai wanda ya kai shi gaskiya cikin talikai da rike amana Allah subhanahu wata'ala yana faɗa a cikin wata aya a cikin suratul safi Allah ce falamma zagu azaga Allahu qulubahum yana faɗa dangane da yahudu da nasara yayin da yahudu da nasara suka kauce to sai Allah kuma ya kautar da zukatansu ma'ana su ne suka nemi kaucewa sai kuma Allah sai ya kautar da su ina'am ai Allah ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani ya ce wa amma man a'ata wa amma man a'ata wattaka wa saddaka bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wanda ya bi Allah subhanahu wa ta'ala fa amma man a'ata wanda ya bayar da abin da aka ce ya bayar ibadar da aka ce ya yi sai ya yi ta ibada ce badaniya ibada ce maliya an ce ya yi to sai ya yi ya bayar shi ne fa amma man a'ata wattaka kuma ya kiyaye dokar Allah fasanu yassirhu lilyusra to Allah ya ce za mu hore masa hanya mai sauki ta yadda da Allah wadda za ta kai mutum zuwa aljanna wa amma man bakhila amma wanda ya rowa in ma rowa ce ma'ana ko rowa ta tabbas ma'ana ya ki ba da dukiyarsa ko kuma ya ki yin abin da Allah ya ce ya yi da gabansa wastagana yake ga kaman shi ba sai ya samu abu a wajen Allah ba shi ma wadatacce ne ya wadatu da tunaninsa i istigna'i anan ya dauki ma'anar har mutum ya yi tunani hankalinsa ma ya wadatar masa rayuwa ba sai ya bin Allah ba wasu tagana shi ya wadatu baya bukatan shirya daga wajen Allah baya bukatan shirya daga wajen manzo shi yana ga tunaninsa ya wadatar masa ko kuma ya yi zaɓe wani ya ɗauka wani kuma ya ce tunaninsa ya wadatar masa wa kazzaba bil husna kuma ya karyata aljanna domin duk wanda yake yabi abin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzansa da shi yake ga ya wadatu da tunaninsa to tabbas bai yadda da aljanna ba to Allah ta'ala ya ce fasani yasirhu lil usra shi kan zamu hoda masa hanya mai kunci ana rayuwa ba zai samu hanyar da zai imani da Allah yadda ake bukata ba kuma a kiyama ba zai samu tafarki wanda yake zai kai shi zuwa ga sa'ada ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu ku ta yin aikin da Allah ya ce ku yi saboda kowa an hore masa abin da aka halicce shi domin sa in an halicci mutum dan aljanna ne to zai ta yin aikin yan aljanna in an halicci mutum dan wuta ne to zai ta yin aiki irin na asha shi yasa annabi ya ce kowa ya aiki wanda yake mai nagarta to su waɗannan sun kauce ne sai Allah subhanahu wataala ya kautar da su shi yasa ya ce wa nuqallibu afidatahum sai muka juyar da zukatansu gabarin yadda da gaskiya wa absarahum kai hadma da gannansu an ku gabarin gaskiya ba za su ganta ba idan sun ganta ma ba za su yadda da ita ba domin Allah ya ambata cewa ya halicci waɗansu mutane ya halicci waɗansu aljanu ba don komai ba ya halicce su ne kawai don yi makamashi a wuta Allah ka mana tsaro ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها سنة دزوتي أما باتا تناني باتا يداد أبين دا الله يفعل ولهم أعين لا يبصرون بها سنة دا إدانيا أما باتا غننغسكيا ولهم آذان لا يسمعون بها سنة دا كنو أما باتا يداد سجغسكيا ستوكا ميسكا إدو إن يغني كن يجي ba za su bi ba duda sun ji kuma sun gani saboda zuciyar ta kazanta shi saka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake ambata mana cewa inna fil jasadi mubqa idza salahat salaha al jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa hiya al qalb a jiki akwai wata tsoka in ta yi kyau to dukkan jiki yayi kyau ido kunne sauran gabbai za su aikata abin da zuciyar take so za su mata biyayya amma idan har wannan tsoka ta lalace to sauran gabbai ma sun lalace alawahiyar kalba annabi ce ita ce zuciya yanzu mutum yana zuwa yayi sata bai kudurta a zuciyarsa zai yi ba mutum yana zuwa ya zina shi kenan sai ya ce ya ce wallahi tsautsayi ne ban yi niyan yin zinan nan ba ya ce bai yi niyya ba kawai ya je ya yi ne ko ya ce bai yi niyyar satan nan ba kawai sai ga ya yi sata a sai zuciya ta kudurta ake yin aiki kaman abinci ne a gabanka in baka kudurta kana sha'awan ka ci abincin ba za ka ci ba ko za a buɗe ma bakinka a tsura ma ba za ka buɗe bakin ba kuma ko an dura ma za ka haras saboda kai niyyar ci ba to da haka zuciya idan ta yi kyau gabbai sai su ta yin aikin da zuciya ta masu umarni to su waɗannan zukatansu ne suka lalace kuma suka bi tafarki wanda yake ba shi ne na shirya ba shi yasa Allah ya kautar da su wa absarahum hakanan ma da idaniyarsu kama lam yu'minu bihi awwal marra Allah ya ce kamar yadda ba su yi imani da shi farkon lamari da suka ji labarin ba ai wato ai bi ma unzila min al-ayat dangane da abin da aka saukan na ayoyi tun farko awwala marwa tun farkon lamari da suka ji dama zuciyarsu ta yi shakka wasu malamai suka ce kama lam yu'minu bihi awwala marwa an yi tashbihi ne dangane da kafiran da suka gabata su na yanzu suka ki yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam kama lam yu'minu bihi awwala marra ay kama lam tu'mina kuffarul umami salifa kamar yadda kafiran al'ummomin da suka shuɗe ba su yadda ba su ma waɗannan sai suka ƙi yadda da saƙon to Allah ta'ala ya ce wa nazarhum fi tughyanihim a bisa wannan zaɓin da suke makansu mummuna sai muka bassu fi tughyanihim a cikin batansu ya'mahuna suna ta imuwa ana neman ina ne za a samu mafita kuma babu ba ku ga yanzu ya tsari na duniya ba daga aka ajiye shari'ar Allah a gefe ƙasashe sai suka yi biyayya a amerika ta rungumi demokradiyya sai aka ce demokradiyya shine mafita ma al'umma inda ake yin shari'ar musulunci ma yanzu ana ta sha'awar kar a yi a koma irin demokradiyya to kaga mutane sai suka na yi wa kansu mugun zaɓi kenan a dalilin haka kuma sai demokradiyya ba ta ba su mafita ba ta magance dukkan matsaloli da ake fama da su ba ta magance cin amana a hukuma ba ba ta magance sata da barayi za su dinga yi ba ba ta magance matsaloli na zamantakewa ba saboda me ba shirya ce daga Allah ba to kaga irin wannan sai aka ce wa nazarhum fi dughyanihim ya'mahun suna ta dimuwa yau sai a canja wancan a ce ai amending din kaza ko ba kullun aya cikin amendment ake kullun ana passing bill ana amendment ana enactment ana wane ne duk gashi nan abubuwa majalisa ta zauna ai ta kumfar baki a ce a canja kaza haka kowace kasa take yi wai mafita ake nema kaga wa nazarhum fi dughyanihim ya'mahun Allah ka shirar da mu na'am ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وكش وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون
الله يقول ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة سوى أن شما سكرت النبي كما سكرت ساقوان الله كو نزامني da a ce in ji Allah nazzalna ilaihimul mala'ika za mu saukar da mala'iku ne zuwa gare su su ga mala'iku duk sun sassauko don su nuna musu cewa wannan sakon gaskiya ne wa kallamahumul mauta kuma a ce matattu su fito daga kabari suna ƙara jaddada musu gaskiyar sakon annabi wa hasharna alaihim kulla shay'in qubula a ce mu tattara musu mu hallara musu kulla shay'in kowane abu da suka bukata qubulan jama'a jama'a ay fawjan fawjan jam'u qabil qubula wata qira'a na karantawa qibala wato in an ce qibala ay muayana wato ya fuskanto gaba gare su suna ganin abu fa shahidu bi sidqik kuma su tabbatar da gaskiyarka ma kanu li yu'minu wallahi ba su kasance za su yi imani ko da mala'iku ne za su sauko su ce musu sakon nan fa gaskiya ne matattu su fito daga cikin kabari su jaddada musu gaskiyar sakon su musu wa'azi su ce kun ga muwa annabawanmu lokacin da suka zo sun ce mana kaza kuma irin wannan din ne du su musu bayani duk abin da suka bukata na aya kuma ayar ta zo to Allah ta'ala ce ma kanu li yu'minu illa an yasha Allah ba su kasance za su yi imani ba sai fa in Allah ya so domin mu fahimci cewa shiriya kyauta ce daga Allah duk lokacin da mutum ya samu kansa a matsayin musulmi to babu ni'imar da Allah yayi wa bawa sama da wannan a yi kishin musuluncin nan a inganta shi ta yaya za a yi kishinsa da inganta shi a yi ƙoƙarin sanin menene musuluncin yaya tsarin yake menene zai lalata mashi yadda mutum yake kula da ƙwandalarsa in mutum yana da kuɗi ya san yadda zai kiyaye shi kaga an alkinta dukiya ko ba haka ba mutum ba yadda ya wasa da atm card ɗinsa in zai saka ma ya daddanna baya ba zai yadda wani ya ga nambobin ba ko in transaction zai yana yana ta taka tsantsan da yan yahoo kaga aidu hanyoyi ne yake yi na ilimi in wani ya samu sabon ilimi ne da za a kara dukiya sai ya sharan ɗinsa ga waɗansu su ma don su sani su faɗaka a kiyaye dukiya kada ta samu wani tasgaro to haka musulunci ake so a masa fiye da haka ba saboda babu ni'imar da Allah ta'ala ya yi wa bawa kamar musulunci to kaga waɗannan Allah subhanahu wata'ala ya ce da a ce zai aiko musu mala'iku matattu su musu magana a hallara musu komai shin hakan bai faru bane a baya ai ya faru ko ina ya faru a baya amma kun ba a yi imanin ba kai bari ta saukar musu mala'iku a cikin mutanen annabi Musa sai da Allah ya umarce shi zaɓi mutum saba'in a je miƙaci kuma aka je miƙati kuma Allah ya ji yadda su kalaminsa kamar yadda annabi Musa ya ji kalaminsa amma a lokacin fa da suka ji kalamin Allah sai suka ce kai Musa wannan wata kawalwal ne ya kamana lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan mu kan wallahi ba za mu yi imani da kai ba sai mun ga Allah din ido da ido me yasa saboda Allah bai musu kyautar imani ba ma kanu li yu'minu illa an yasha Allah ba za su taba kasancewa su imani ba sai Allah ya so dan haka duk iya bayananka duk iya wa'azinka duk iya fayyacewa zare da abawa wallahi wanda ke kan bata ba zai taba yadda ba shi yasa sai a bayyana wa mutum hujja karara ta saba ma Qur'ani ta saba ma hadisi ta saba ma hatta ijma'in malamai amma za ga ita mutum yayi riko da ita kuma ya yadda wani za a gaya masa tatsuniya amma ita zai riko a matsayin addini kuma ya bar wahayi ma kanu li yu'minu illa an yasha Allah to don haka ashe mutum in ya samu kansa a matsayin mai imani to yayi kishin wannan imani ya rike shi da kyau kyauta ce babba daga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yafi kowa daraja da yafi kowa iya wa'azi da ya fi kowa nagarta da ya fi kowa zumunci wallahi sai da aka sami 'yan uwansa sun mutu a kafirci abu lahab da aka masa alkawarin wuta babban manzon Allah ne ubansu ɗaya da mahaifin manzon Allah a wani kaunin wasu mu'arrikhun suna cewa shaƙiƙin babansa ne amma abin da ya fi inganta ubansu ɗaya wan mahaifin annabi ne wa yake ga mahaifin annabi kuma ba muna ji ana cewa shugaban bayan Muhammad jikan adana na danwa danwa dan suwai ba to wace ce suwai ba ku yangar Abu Lahab ne wata bai wasu ce ku yangarsa tana daga cikin wanda suka shayar da Annabi yana karami yana jinjiri dan haka Abu Lahab ya bada gudunmawa wajen rainan Annabi amma saboda musulunci ya fito na fito da shi kuma haka ya mutu a cikin kafirci waye kai annabi iya wa'azi to she saka ashe idan har Allah subhanahu wataala ya ma kyautar imani inda annabi yana da ikon bayar da imani wallahi da ya raba wa danginsa saboda yana kaunar su yayin da baffansa Abu Talib ya rasu cikin kafirci annabi ya zubar da hawaye Allah ya rarashe shi yace innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin kai ba kai kake shirar da wanda ka so ba Allah shi yake shirar da wanda ya so shiriya ta Allah ce kuma Allah shi ya fi sanin suwa suka cancanta da shiriyarsa waɗanda ya ba su wannan kason to kai kana daga cikin mutum dubu aka ɗauki ɗaya aka baka imani to kuma sai ke kantafi da shi ga waɗansu Allah yake cewa inda za mu saukar musu mala'iku matattu su musu magana a hallara musu dukkan abin da suka bukata na hujja daki-daki ma kanu li yu'minu illa an yasha Allah bas kasance za su imani ba sai in Allah ya so walakin aktharuhum yajhalun amma mafiya yawan su suna jahiltan saƙon da Allah ta'ala ya aiko ni cikin wata aya Allah yana cewa innal ladhina haqqan alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab al-alim waɗanda azabar Allah ta wajaba a kansu ba sa taɓa yin imani duk yadda za ka yi su wallahi ba za su yi imani ba so da Allah ya yi dikriyin su sai ya azabtar da su walau ja'atuhum kullu ayatin da za ka zo musu da kowace irin aya shi yasa fir'auna ba ayar da annabi Musa bai je masa da ita ba kuma ya san hakikanin abin da annabi Musa ya zo da shi gaskiya ne Allah ne faɗa alkur'ani وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا cikin suratul naml wajahadu biha sun musa sakon annabi Musa sun yi musu a bayyane wastaiqanatha anfusuhum amma fa zuciyarsu ta tabbatar maganar gaskiya ce to me yasa suka ki zulman wa uluwa saboda zaluntar kai da kuma girman kai shi ya saka bai bayyana imanin ba sai da ya ga azaba ta zo ta mutuwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin Allah ce al'ana kuma sai yanzu sai Allah ce to ban karba ba domin duk tuba Allah baya karbanta lokacin da mutum ya zo mutuwa in mutum ya zo mutuwa ya ce ya tuba to Allah baya karba Allah ka ba mu ikon tuba kafin mutuwa شكرا عرب وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون
to kamar yadda wannan gwagwarmaya take tsakanin manzo da ƙuraishawan da suka karyata shi ko tsakanin masu da'awa da waɗanda suke inkaranta Allah ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin wannan aya malaman tafsiri suka ce an saukatta ne domin a yi rarashi ga annabi a ta'aziyatu ne wa tasliya a rarashe manzan Allah saboda annabi yana jin ba daɗi in ya isar da saƙo aka musa shi yana da yaƙini yana son tsamar da mutane daga halaka su kuma sun dage to annabi yana jin ba daɗi to sai Allah ya rarashe shi ya ce a shirayar fa ba taka bace kai abin da aka aiko ka isar da sako ni na tsara abuna Allah ya nuna masa shi ya tsara abinsa haka abin yake ya tsara waɗansu za su yadda wasu ba za su yadda ba akwai annabin da Allah zai aiko ma ba mai yadda da shi hasali ma sai a kashe shi to Allah ya rara shi manzon sai ya ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan kaman haka nan ne yadda waɗannan suke ƙaryata ka muka sanya ma kowane annabi li kulli nabiyyin ashe babu annabin da zai zo shi kowa ya yarda da shi ba a samu ba domin Allah ya ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin ga kowane annabi ya kawo shi na kira dan haka duk wani annabi Allah sai da ya sanya masa aduwan abokin gaba Allah ya sanya ma kowa annabi abokan gaba da ba za su yarda da shi ba kama ja'alna haulai a'da'ak kamar yadda muka sanya waɗannan su zamanto su ma makiyanka to haka Allah ta'ala yake sanya wa kowane annabi makiya shayatinal insi wal jinni wasu malamai suka ce wannan maf'ulun tsani ne wasu suka ce a abadali ne na aduwan wato shaydanu imma dai ana siffanta abokan gaba shaidanu ne na mutane da aljanu ko kuma an sanya masa abokan gaba kuma an sanya masa shaidanu na mutane da aljanu yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli gurura da sashen su yake wahayi zuwa ga sashi da kawacaccen zance dan rudan jama'a to nan da Allah ta'ala ya ce li kulli nabiyyin ga kowane annabi eh haka lamarin yake hadisi ya zo daga abu hurarar ta Allah yarda da shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu min aljinn wa qarinuhu min almalaika babu ɗaya daga cikin kuface sai da aka sanya masa abokin gwamayyansa daga cikin aljanu da abokin gwamayyarsa daga cikin mala'iku kowa an sanya masa mai makin ɗansa aljani kuma an sanya mara mala'ika in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi ya faɗi haka sai sahabbai suka ce ƙalu wa iyaka ya rasulallah har kai ma ya manzon Allah domin ya ce ma minkum min ahadin kaga ya kawo shi da siga ta umumi wa iyyaka ya rasulullah har kai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa iyyaya eh hanni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khairin sai dai ni nawa Allah ya taimake ni akan sa ya musulunta shi aljana don haka baya taba umarta ta da wani abu sai na alheri ma'ana ba zai taba umartan annabi da yin wani abu mummuna ya masa wasuwasi ba ai ka san shedanu suna wasuwasi to ba zai wa annabi wasuwasin abin da ba mai kyau ba wani hadisi imam muslim ya rawaito to kaga wannan hadisi yayi karin bayani da aka ce li kulli nabiyyin ashe ba a rage kowa ba fiyayyen halitta ma ya ce wa iya ya hanni shi ne za ka ji bawashi yana cewa wai zuciya biyu ko wata zuciyar ta ce min ne kaza wata zuciyar kuma ta ce min ne kaza ma ji alallahu da rajulun min kalbai da fi jaufi ba a sanya ma zuciya biyu ba ba zuciyar ka ɗaya ce to amma wannan abin da bahaushe yake nufi sai a gyara masa sai a ce imaninsa yana masa umarni ko sajiya ɗinsa tana masa umarni da kyakkyawa shaidani kuma yana masa wasu wasi da mummuna saboda da'iman shi abinda yake son sa mutane kenan su yi mummuna ya sanya wa mutane wasu wasi min aljinnati wan nasi ko eh min sharril waswasil khannas mai waswasin nan boyayye khannas saboda ai ba gan shi ba amma kuma yana mutum wasu wasu sai kana niyan yin haƙuri an maka wani abu wani ya maka tobara za ka yi haƙuri sai zo ziga ke ce to shi kenan ai yanzu ka ga in ka kyale shi kuma an dinga raina ka kenan kowa ma sai zo a maida ka kawai abin na ai ta taka ka ko ba haka ba ne mutum har ya nufin yin haƙuri kuma sai ga kuma ya sake dugun zuma wancan ya zugo shi ya masa wasu wasi Allah ka mana tsar da shaidan hadisi ya zo daga abu zar al-gifari Allah ya kara masa yarda hadisi kame da imamun nasa'i ya rawaito a cikin sunaninsa kitabul isti'aza abu zar yake cewa dakhaltul masjida wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fihi na shiga masallacin annabi sai in samu annabi na zaune a masallaci fajitu fajalastu ilayhi sai naje sai in zauna wajen annabi ma'ana sai da ya sallama kenan sai zauna wajen annabi fa qala sai annabi yace ya abazar yace masa ya kai abuzar ta'awwaz billahi min sharri shayatin min sharri shayatinil jinni wal insi yace ya abuzar ka nemi tsaron ubangiji daga sharrin shaytanun mutane da aljannu qultu abuzar sai yace awalil insi shayatin shin mutane ma akwai shaidanu a cikinsu kala na'am sai annabi ya ce iya akwai shaidanu a cikin mutane a wata ruwaya ma sai ya ce ai su ne mafi sharri saboda shi wancan ba ka ganinsa amma wannan ku zai zo shi kana ganinsa kuma ya kama hannun mutum ya kai shi zuwa ga halaka nawa aka aikata shaidanin mutum zai zo yana talalabar mutum yana talalabar yana ci haba kai da a zo mutum ya haba kai yana ziga mutum yana ziga mutum har sai ya sanya shi ya aikata abin da zai fusatar da ubangijinsa to shi yasa annabi ya ce ma Abu Zar ta'awwaz billahi min sharri shayatinil insi wal jinni to kaga shine nan Allah ta'ala yace aduwan shayatinil insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din sashan su yana wahayi zuwa ga sashi wani hadisi ya zo wanda Imam Tirmidhi ya kawo amma hadisi ne malamai sun don afashi ala ayi halin yana nuna cewa shaytanu na aljanu za su rika talalaban mutum ya rika talalaban mutum yana talalaban karininsa har sai ya sashi ya aikata aikin laifi sai kuma ya je ya gaya ma wani shaidanin daban sai ya ce ni karinina na sashi ya aikata kaza kai ma je ka kai masa talalaba da irin uslubin da na bi kai maka halakar da shi ya aikata kaza to shine aka ce ma'ana fassarar wannan kenan yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli kulura to me yasa aka kira shi zukhrufal qawli ai az-zukhruf shine duk wani abu wanda yake an kyautata shi abinda aka kyautata shi yayi kyawu shi ya saka zinariya ma ake ce da ita zukhruf saboda kyautataccen abu ne to nan da aka ce zukhrufal qawli wato kawataccen zance sai zuwa kawatawa mutun zance kuma na sabon Allah shedanun mutane ma suna yin haka hasali ma su ne wanda suka fi aikatawa shedanun mutane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace falyanzur ahadukum man yukhalil ɗayanku ya duba wa zai abota da shi a ranar alkiyama mutum yakan yi da na sani dangane da abota da ya yi da wani kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ambata a cikin alkur'ani yau mai abdul zalimu ala ya dahi ya ƙulu ya leta ni ittakhattu ma'ar rasuli sabila ya wailata leta ni lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khazula suratul furqan don haka ana samun mutane sai zo kyautata wa mutum ayyukan ayyukan sharri ya nuna masa ba komai in wani ma ya ce to kaza kuma ai kaza ya ce to yanzu kuma zanubi kuma abin nan ai Allah gafurur rahim i duk da yawa daga cikin ayyuka marasa kyawu waɗansu suke influencing ɗin wasu su yi to kaga sai zamanto yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ay mumawwahuhu min al-batil wanda aka kawata shi daga ƙarya gururan Allah yace saboda rudi a rudi mutum a rudar da shi dan ya aikata abin da ba daidai ba to Allah sai yace walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu wannan fa ana nuna mana qada'i ne na ubangiji ai qada'i ya kasu kashi biyu ko akwai qada'un kauni akwai shar'i to qada'un kauni ya bambanta da qada'un shar'i qada'un shar'i Allah subhanahu wataala bai yadda a saba masa ba duk abin da yake na sabon Allah ya ce kar mutum yi shine qada'un shar'i haka ya hukunta wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana qada'i na ubangiji ya hukunta kar abauta kowa sai shi amma kowa ne yake bautar Allah akwai wanda suke bautar wani Allah to wannan kuma qada'un ne kauni abinda Allah ya kaddara ne ya hukunta zai faru amma ba haka ya shar'anta kuma yake so ba amma a cikin mashi'arsa ne mana ba haka yake ya kaddara kuma ya yarda da shi ba nake so in ce ba haka ya kaddara kuma ya yarda da shi ba amma duk wani abu da ya faru ya faru ne karkashin mashi'a ta ubangiji Allah samun gane bayanin to shi yasa nan Allah ta'ala yace walau sha'a rabbuka inda ubangijinka ya so ma fa'alu da ba su aikata abin da suka aikata na wahayin ƙarya a tsakanin su da kuma kiyayya da annabawan Allah da duk ba su aikata haka ba inda Allah bai so ba a nuna duk abin da ya faru ya faru ne karkashin mashi'a ta ubangiji amma abin da za a fahimta shi dan adam yana da mashi'a yana da irada kuma yana da ikhtiyari wannan shine aqida ahlus sunna wal jamaa mutum ba wai yana shi zombi ba ne yana tafiya ne ƙarƙashin hukuncin da Allah ya riga ya ƙaddara ya rubuta shi fil azal to amma sai Allah ya ba wa mutum dama da haka shi ba zambi ba ne sai ka ba shi mashi'a shi ma yana da zaɓi in ya so ya yi in ya so ya ki ko in ya so ya sallah in ya so ya kwance sai ya ki sallah a yan ba shi wannan damar ko ko akwai wanda ya ki yin sallah mala'ika zo ya ta tsatsa alamar bulala ce tashi tafi masallaci barinsa za a yi ya ki yin sallah ya ki bautawa ma Allah gaba ɗaya wanda yake zaɓa kuma sai zaɓi bautar Allah sai ta bautawa Allah ana ga kamar yana wauta shi kuma hakan ya zaɓa to ashe an ba mutum an ba mutum mashi'a kuma an bashi irada saboda sai yayi nufi yake aikatawa kuma an bashi ikhtiyari an bashi zabi ya zaba wa kansa wannan ko ya zaba wa kansa wannan duk an bashi wannan amma komai nasa yana tafiya a karkashin mashi'a ce ta ubangiji da kuma qada'i na ubangiji qada'un kauni to shi yasa nan Allah ta'ala yace walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu inda ubangijinka ya so da ba su aikata wancan ba wahayi na ƙaryan da suke majunansu da saba ma Allah da ƙiyayya da manzannin don haka Allah ce fazarhum to ya kai Muhammad basu da il-kuffar rabu da kafiran nan wama yafturun wama yaftarun da abinda suke kagawa min al-kufr wa ghayrihi na kafirci da karetawa mimma zuyyina ko mimma zayyana lahu daga abin da aka kawata musu Allah ya ce ni
ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون to wannan abu Allah ya sanya shi ne yana wakana ƙaryata manzanni da aka yi tun zamanin manzannin kuma abin ya ci gaba da wanzuwa Allah bai dakile ya hana ba duk ya fada karkashin qaba'i ne na ubangiji hakan yana wakana walitasga atafi ne akai ala gurura wato yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura sashen suna yin wa'ayi zuwa ga sashe na kawataccen zance dan rudi walitasga mun gane ko adafin ya koma kan wancan kuma domin tasga ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah domin zukatan waɗanda ba su yi imani da lahira ba tasga ilaihi ya zamanto ta karkata zuwa ga su waɗancan masu yin wahayin ƙarya kasan zuciya tana son ta ji abinda take so in mutum bai yi imani da Allah ba ko kuma akwai alama shakka a zuciyarsa daga an faɗi wani abu na saba ma Allah wanda ya dace da zuciyarsa sai kaga mutum ya karkata ko ba haka bane yanzu alal misali mutum ne yana son yin fatawa a hidimar addini ka san inda aka fi wa mutane runto babu inda ya shafi kaman fatawar aure ko eh fatawar aure wajen saki ne a wajen wane ne kai akwai menene ma mutum idan ya zo shi ya yi fatawa a can sai aka gaya masa sai abin bai yi daɗi a ransa ba inda har babu cikakken yadda da hukuncin Allah yana da shakka to idan an gaya masa in bai shi a wani abu a ransa da ya shimfiɗa in fatuwar ba ta daidai ba to za ka gaya sake zuwa wajen wani malamin nan ma in aka gaya masa irin na farko wallahi sai koma wajen wani haka lamarin yake amma da a can ƙarshe kuma bayan da ya kewaye waje goma sai ya sami wani wanda bai kai waɗancan ɗin ba shi kuma sai ya gaya masa fatawar da zuciyarsa take so ai nan zai karkata ko so da nan ne zuciyarsa kuma take sai ce ai an ce an mun bayani daɗin duk ba a fayyace mun abin sosai ba amma yanzu an yi bayani na gane yadda lamarin yau saboda ya dace da abin da ransa yake so eh to walau sha ina wajen ne walitasga ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah kuma suna yin wa'ayin ƙarya ne ma junansu domin zukatan waɗanda ba sa yin imani da lahira ta karkata zuwa ga wannan maganar da aka faɗa aka ƙawata din wal yardahu kuma domin su yarda da ita wal yaqtarifu ma hum muqtarifun a duk lokacin da mutum yarda da ƙarya ai kuma zai aiki da ita in ya aiki kuma me zai samu zunubi shi ne aka ce wali ya katarifu kuma domin su tsoruci ma'ana su tara ma kansu ma hum muqtarifun abinda suke tara ma kansu na zunubi fa yu'aqabu alaihi sai a karshen al'amari kuma Allah ya musu hukuma domin duk lokacin da zuciya bata tsayi ta sami istikama ba shedan yana da hanyoyi da yawa da yake talalabar mutum wallahi wani littafi na ibn qayyim al-jawziyya igafatul lahfan min masa'id ash-shaytan wato ya zayyana hanyoyi mabambanta masu tarin yawa wanda shaidan yake lallabar mutum don ya halakar da shi a matsaloli mabambanta matsalar kaza matsalar kaza matsalar kaza matsa hatta a sallah hanyoyin da yake bi don ya bata wa mutum sallah hatta a tsarki hatta a niyya hatta a kome ibadat da sauran itikadat hanyoyinsa da yake talalaban mutum don ya halakar da shi suna da yawa Allah kamar nasarar da shi ثم إن عداوة بين جانبين تقتضي حكما بينهما sannan wannan kiyayya da ke tsakanin janibin shaidan da waɗanda suka yadda da shaidan cikin kafirai kiyayyar da suke ma annabawa da waɗanda suka yadda da annabawa to wannan kiyayya tana da buƙatar a sanya hukunci a tsakaninta wal hukuma imma bil adl hukunci kuwa a duk lokacin da za a yi shi a kowane yanayi ne ko dai hukunci ya zama na adalci ne wa huwa hukumullahi shine hukuncin Allah dan babu adalci sai hukuncin Allah duk wani hukunci ba na Allah ba adalci bane wa imma bi zukhrufi min shay min ash-shayatin ko kuma hukuncin nan ya zamanto kawataccen zance ne daga shaydanu ko dai hukuncin Allah ne ko kuma sakin layi ko falkufar ya miluna ila zukhraf kafirai kullum suna karkata zuwa ga kawataccen zancen ne ba sa son hukuncin Allah su to wakul an ya muhammadu lahum kamar Allah ya ce wa annabi ya gaya musu ne a fagairar Allah abtagi hakaman أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتدين
الله تعالى يتي أفغير الله أبتغي حكما ينزونا الله نيزن بالأعب ana gaya wa annabi ne ya gaya ma waɗannan mushirkan da suke ƙaryata shi shin wani Allah kuke so na biɗa a matsayin mai hukunci ba a ce hakiman ba sai aka ce hakaman domin yanci wato alhakamu ablagu min alhakimi ta sai aka ce hakama ai ƙabiyan bai ne wa bainakun wanda zai yanke hukunci tsakanina da ku wa huwa allazi anzala ilaykumul kitaba alhali kuma dama Allah din shine wanda ya saukar muku da littafin alqur'anin nan mufassala daki daki mubayyinan fihi alhaqqa min albatil wanda a cikin sa aka bayyana gaskiya daga ƙarya to wannan Allah kuke son nema a matsayin mai hukunci ba za a taba neman wannan Allah a matsayin mai hukunci ba sai dai Allah shine mai hukunci wallazina atainahumul kitaba ku sani waɗanda muka ba su littafi a gabani at-taurata wal injil at-taura da injila sune yahudu da nasara ya alamuna to fa suna sanin su kam annahu cewa shi alqur'anin nan ai alqur'anin da zai khasimunaka fihi wannan alqur'anin da suke maka jayayya ciki wa yu'adunaka li ajlihi suke kiyayya gare ka a dalilin saukar maka shi da aka yi to yahudawa da nasara su kan tabbas sun san wannan alkur'ani munazzalun sauƙaƙƙe ne min rabbika daga wajen ubangijinka bil haqqi kuma da gaskiya yahud da nasara sun san alkur'ani gaskiya ne ake gaya wa annabi a wancan lokacin in an su waɗannan jahilai ne su qurayshawa ba saukar musu littafi ba to yahudu da nasara sun tabbatar abinda aka saukar annabi gaskiya ne shi ya saka su yahudu da nasara da wuri annabi yake kada su in an zo mujadala waɗanda annabi ya turka-turka da su kan sai kuran shawa saboda su jahilai ne ka san dama ka hadda jahili murakkabi ai ka game da tashin hankali a kul mutum ya ce zai abin nan mujadala da wanda yake jahili ba abin da ya haɗa ka da mujadala jahili wanda bai yi karatun addini ba ai ba za ka jayayya da shi akan hidimar addini ba in ya musu abu kawai sai ka shigo ka kyale shi saboda in ka masa bayani ma ba fahimta zai yi ba sai ya sake kullowa da wani abu amma wanda yake mai ilimi fa ya kama wani tafarki daban wallahi da ka so magana ya shi zaka kure shi saboda ka jawo shi kenan ka tsine shi nasti ne kuma ya san shi kuma ya san yadda ka'idar take amma wanda shi ko bai abin da ba abin da ya dame shi sai ka shiga ta nan shi sai gullo ta wani gun sai ka shiga ta nan kai ta shan wahala kana gana abin kamar ga yau na ashe ta wuce gandu kwana da kwanaki ya kasa nomewa to shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sha wahala da qurayshawa shekara 13 ana mujadala amma yahudawa lokacin da annabi ya dawo madina dan lokaci kankani ne aka da su nasara kan ma rana ɗaya annabi ya maganin su da suka zo nasara na jiran daga kasan yaman annabi ya hostin ɗinsu a masallacinsa ya mujadala da su ayoyin da suke cikin surutu ali imran tun daga ta farko har zuwa ta 92 aka saukar masa ya mujadala da su nan da nan sai suka koma da aka zo kan mubahala sai suka fito suka ce to kun fa sani fa a cikin linjila ba a taɓa samun wani annabi da ya mubahala da mutane ba sai an halakar da su kada mu kuskura mu yadda da mubahalan nan kaga su masu ilimi ne shi kenan lamarin ya ƙare to shi ne nan in har ƙuraishawa sun yi musu ga annabi sun ƙaryata shi suna ƙiyayya da shi kuma suna son wai ya sanya wani mai hukunci ne daban ya yanke hukunci cewa abin da aka saukar masa nan gaskiya ne ko ba gaskiya ba kuma wani daban ake so a rika ba Allah ba to shine Allah yace wallazina atainahumul kitaba wadanda muka ba su littafi a taura da linjila ya alamuna su kan suna sanin annahu cewa shi alqur'anin nan munazzalun min rabbika saukakke ne daga wajen ubangijinka bil haqqi kuma da gaskiya don haka fala takunanna minal mumtarin kai ana yi wa annabi kashe ni kada ka kuskura ka zan daga cikin masu masu kokonto karke kokonto daga abin da aka saukar maka ai ashaki na fihi wal muradu at taqrir lil kulfar amma abin da ake nufi anan duda mukhatabar da annabi aka yi ana nufin tabbatar wa kafiran ne annahu haqqun cewa alqur'ani gaskiya ne bi shahadati ilmi ahli alkitabi bi haqiqatihi saboda shaidar da ahalal kitabi suka yi game da hakikanin alkur'ani alhali kuma su masu ilimi ne wal khitabul maqsudu bihi ghayruhu sallallahu alaihi wasallam don haka maganan nan da aka fada da ake to ana nufin wani annabi ne wato da aka ce fala takunanna minal mumtar kai mai shauraro kai ba quraishi kai kowane ne ma kada ku kuskura kai kokonto dangane da gaskiyar alkur'ani if la yumkinu ayatatarraqa lahu shakkun fi haqiqati ma jaa bihi domin in ba za a ce annabi bane domin ba zai taba yiwa shi annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu ya dara su a gare shi na haqiqan yayi kokonto dangane da haqiqan abin da aka aika masa ba shi kan ba zai yi ba ma anna ghayrahu min ahli kitabi alamu sidqahu yaqina tare da cewa wani daga cikin ahli kitabi ya san gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama tabbatacce Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbik lokaci yayi na'am to to sai mu dakata nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda kuma muka yi na kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana in Allah ta'ala ya kai mu gobe ma sake yin waiwaye akan ita wannan aya ta 114 domin su yakin ya tafi daidai da wacce take gabanta اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم ايتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم اهدنا سبيل الرشاد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا الأمور في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين